يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin rahmatsa ne da ikonsa ya sake ba mu wannan dama muka haɗu don ci gaba da karatu a cikin wannan littafin da babban malami al-imam ibn rajab al-hanbali alaihi rahmatullah wanda ya samu suna bayanu fadli ilmi salaf ala ilmi khalaf wanda a yau daren goma sha bakwai kenan ga watan zulkida shekara 1447 wanda ya daidai da uku ga watan biyar shekara 2026 wanda a yau wannan shi ne darasi na sha uku kenan wanda za mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya inda malam ke bayani akan yadda wasu suka yi amfani da wancan ilimin da ya zo daga Allah na gaskiya wato alkashfu da al'ilham cewa wasu sun yi amfani da wannan ramin ko wannan buɗin ko wannan gifin sai suka buɗa shi suka faɗaɗa shi har ta yadda suka faɗa cikin kafirci don bambanta ba malam ya ɗauko bayani ne da bayani akan nau'uka na ilimi ilimi mai amfani ilimi mara amfani ilimin da inda mutum zai ɗauki gwargwadon buƙatarsa yana da amfani in ko ya zakalkale ya wuce gona da iri a cikinsa to ba shi da amfani sai malam ya fara kawo bayani akan wasu ilimomin da mutane suka kirkire su suka shigo da shi cikin addini kuma suke tunanin ilimomi ne masu amfani har suke ma kafirta waɗanda ba su da ilimin malam ya ce amma hakikanin gaskiya shine ilimin nan ba mai amfani ba ne kamar irin yadda mu'tazilawa suka kirkiri ilimi wajen kore kaddara akwai waɗanda suke kore a abin da ya shafi sifofin Allah subhanahu wa ta'ala akwai waɗanda ma za ka samu su yi amfani da mulanka wajen kore sifofin Allah subhanahu wa ta'ala akwai waɗanda ma'abota fiƙihu ne ahlul ra'ayi wanda suke amfani da wasu ka'idoji wanda babu dalili a kansu sai su yi amfani da shi wajen kore hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisi ya tabbata amma mutum sai ya kawo wata ka'ida ta ra'ayi a hankalce sai ya ce saboda wannan ka'idar ba za a yi aiki da hadisi ba da ire-iren waɗannan abubuwan da misalan da malam ya kawo na ilimomi da mutane suke amfani da shi wanda ba na gaskiya ba ne amma masu shi suna gani kamar ilimi ne mai amfani to na daga ciki shi ne malam ya kawo abin da ya shafi alkashfu alkashfu wani abu ne kamar yadda mutane muka faɗa a wancan karatun kashfu shi ne mutum ya rinka tunanin cewa Allah ya buɗa masa wani abu ya jefa masa wani haske a cikin zuciyarsa wacce ta hanyar hasken na zai gane abu to wanda wannan abu kamar da muka bayani gaskiya ne Allah ya kama mutane ilhama Allah ya kama mutane gane wasu abubuwan da wasu basu gane ba don hakan ya zama ko karama ga wasu daga cikin waliyan Allah subhanahu wata'ala abin da ya shafi kuma karamomin waliyai ahlus sunna wal jama'a ba sa inkarin su ahlus sunna wal jama'a suna imani da cewa Allah yakan karrama bayinsa da wasu kawariqul adat kaga mutum ya aikata wani abin da ordinarily dan adam ba zai iya aikata shi ba ko wani abin da ya saba wa al'ada Allah ya kan karrama bayansa da shi to ahlus sunna wal jama'a sun yi imani da cewa wasu daga cikin waliyan Allah Allah ya kan karrama su da karama kuma sun rubuta wannan a cikin littattafan su kamar da al-Imam Tahawi yake cewa wa nu'min muraja'a min karamatihim wa sahha an ittifati min riwayatihim muna imani da abin da ya zo na karamomin waliyai amma idan ya zo ta hanyar mutanen da aka yarda da su ba ya zama so tatsuniya ba in dai abu ya tabbata an samu waliyi na Allah wani abu ya faru a hannunsa misali a ce ya yi tafiya a kan ruwa ko da shi da rundunarsa kamar yadda ya auku da wasu sahabbai sun je za su je yaƙi da shi ala alhazuran wannan ya faru da shi da shi da rundunarsa ga baki ɗaya da ya kira sunayen Allah subhanahu wa ta'ala sai ga shi nan da shi da rundunarsa suna tafiya da dawakansu akan ruwa tare da sirrinsu ma bai jike ba wannan kuma ba wai ruwa ne wai na ruwa da ke gudana akan titi ba a'a rafi ne kuma suka tsallaka rafin da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala to ahlus sunna wal jama'a suna imani da cewa Allah kan karrama bayinsa da fawariqul ada ibn taymiya shi ma ya rubuta wannan a cikin akiratul wasatiyya wanda ke bayani akan aqidar ahlus sunna wal jama'a ita wa min usuli ahlus sunna wal jama'a at-tasdiq bima yajri Allah fi aidi al-awliya cikin usulu na ahlus sunna wal jama'a shine gaskata karamatul awliya at-tasdiq bi karamatul awliya a gaskata cewa waliyya suna da karamomi wa wajiri lahu fi aidihim min khawariqil adat mutum kuma ya yi imani da abin da Allah yake gudanarwa a hannayen waliyai na khawariqul adat na wasu abubuwan da suka saba wa al'ada fi anwa'il ulumi wal mukashafat a fannoni na ilimi kaga Allah ya ba mutum kashafi kaga yana kutsawa cikin ilimi yana zakulo hukunce-hukunce da wasu hikimomi waɗanda sauran mutane ba za su iya gani ba to Allah ya kama wasu daga cikin bayansa wannan baiwar to amma abja'ala Allahu li kulli shay'in qadara komai Allah ya sanya masa gwargwado shi ilimin kashafi ko ilhama yana yana da yana da gwargwado ba wai kawai duk abin da ya zo bane za a ce ya zama karama ba da haka sai aka samu wasu mutane sai suka yi amfani da wannan ilimin na alkashfu cewa Allah ya buɗa ma mutum wani ilimi ko ya masa ilhama sai suka wuce gona da fili suka hada da ƙarya to shine ma da yake cewa wa qad tasa al-farqu fi hadha al-bab inda muka tsaya a wancan karatun kusan cikin wannan fasaran ne amma abin da zai fi shi ne mutum koma baya sai a ɗauko bayani sai ma da yake cewa wa ƙari kasa alfarku fi hadal ba kuma hakika buɗin da aka samu a wannan babin ittasa ya fatada wannan shafi na 78 kenan ko shafi na 78 a cikin wannan bugun namu sai ma ne yake cewa to kun dai fahimci alkashfi ko cewa abu ne na gaskiya to wa qad tasa alkharqu fi hadha albab budin da aka samu ya ƙara fadi a wannan babi babin alkashfi babin ilhama an samu wasu sun fada da wannan babin sun buda ba su tsaya iya abin da shari'a ta ba su dama ba wada kana fihi qaumun sai wasu mutane suka shiga wannan rami ila anwa'in zandaka ya kai su ga nau'uka daban-daban na zindikanci wato na kafirci kenan wani tsaki da munafinci mutum sai ya zo ya da'awar karama ya zo ya da'awar shi waliyi ne ya zo yana wa mutane ƙarya ya kuma zo yana lalata aƙidan mutane ka ga munafinci karara ka kafirci karara ka ga zandafa a cikin zancensa wa da'awa har ya kai ga mutane suna ibdi'ai suna ikrari anna awliya Allah afdalu min al-anbiya cewa waliyan Allah sun fi annabawa daraja matsayin waliyai ya fi na annabi wa annahum mustaghnuna anhum kuma cewa waliyai ba su da bukatuwa zuwa ga annabawa wa'annan mun karanci abubuwan da malai ya kawo a ƙasa da wa'anda suka furta irin wa'annan maganganun wanda a wannan zamani ma za ku yi ta ji wasu suna faɗi su ba ma wasu cikin waliyai matsayin da ya fi na annabawa to ba don komai bane wannan babin suka huta وإلى أن التنقص وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع سكتوا سنا رينا أبوان دا منزلني سكتوا دا سن نشريعة وإلى دعوة الهلول wannan babin ya kai su ga suna da'awa na alhulul abinda ake nufi da alhulul shine da'awar cewa Allah madaukakin sarki ko ubangiji na yana shiga cikin jikin bayansa ko bayi su shiga cikin jikinsa sai su zama ko kamar sun zama ɗaya shi ne ake nufi da albulu za ku ga wasu kalmomi ne guda uku waɗanda suke kama da juna amma suna da bambanci albulul da al-ittihad da wahdatul wujud kalmomi ne waɗanda malamai suke amfani da su suna bayanin wasu abubuwa wanda a wannan zamanin akwai shi albulul shine abinda wasu suke cewa reincarnation reincarnation misali yadda kristoci suka yi imani cewa ai annabi isa alaihi salatu wassalam Allah ne ya shiga jike shi Allah ne ya rikide zama shi wato tanasukul arwahi kenan rai ya shiga cikin wani rai ko ya shiga cikin wani jiki ta yadda za su zama daya shi ake nufi da alhulul alhulul kenan amma in sun zama ɗaya kuma akwai yiwuwar da shi ubangiji zai iya fita daga jikin to wannan shi ake ce mafulu a yi imanin cewa Allah ya shiga cikin bayi ko bayi suna cikin Allah wato sun zama ɗaya kenan amma akwai yiwuwar za su iya rabuwa kuma shi Allah zai iya ficewa ko bayi su fita daga cikin jikin wannan shi ake ce ma albulu waɗanda suke da wannan aqidan ana ce musu ahlul hulul akwai wata kabila yanzu a ƙasar Syria da Lebanon da wani yankin Isra'ila ana ce masu Duruz ana ce masu Duruz in kuka yi Google din shi kuka yi bincike za ku ga mutane da waɗanda suke da wannan akidar bangare ne na ɗan Shi'a Ismailiyya wani bangare ne na ɗan Shi'a Ismailiyya suna da akidar cewa Allah madaukakin sarki ya shiga cikin alhakimu bi amrin lahi kuma su addininsu ba a shiga su ne kaɗai suke yin shi ɗan durus a ƙirarsu shi ne cewa shi allah mada shi yana shiga cikin hakim alhakim da amurin lafi shugaba kenan shugaban su kuma addini ne na sirri sosai komai a gurin yana iya zama Allah saboda Allah yana shiga cikin bayi bayi shiga cikin Allah aliyu shine Allah Allah shine aliyu da sauransu kamar yadda malai ya kawo a nan gurin يجعل هلوله أن يملأ ربهم الفراغات التي في الكون أبن ذاك ينفذ الهلول شين أبنكجن سوية زمن تو ياتيك duk wani gurbin da ake da shi fil kauni a cikin halitta ga baki daya aw anna al kauna wal makhluqat takunu fi dakhil rabbih ko ya zama to halittu ga baki daya da duk abin da yake akwai shi suna cikin ubangijinsu ta'ala Allahu amma yasifun Allah madaukin sarki ya ɗaukaka daga wannan abin da suke sifanta Allah da shi wannan ba sifar Allah bane ba kuma sifar Allah mu bane ko da sifar Allah su ne wa ba'duhum yaqulu anna rabbahu dakhala fi makhluqin mu'ayyan wasu daga cikin su ma suna cewa Allah ya shiga cikin wani makhluqi na musamman kama ta qulu durus kama yadda su wannan kabilar durus ne suke cewa anna rabbahu alla fi tasril hakim bi amri Allah cewa Ubangijinsu ya shiga jikin alhakin da amrillah walakin ya rauna anna rabbahum min al-mumkin amma kuma sai suna ganin cewa ubangijin nan nasu abu ne mai yiwuwa an yanfasila an shay'in ladhi alla fihi ya zama to ya fita daga cikin abin da ya shiga cikin sa wato za a iya saki kenan ubangijin nasu ya fita abin zai koma babu Allah jiki to wannan sune ake cewa ahlul bulugh wanda akida ce ta wasu mutane a wannan zamani irin wayannan mutane yan duniya sun da malamai kakar suna kafirta su cewa ba musulmai ba ne idan ana kididdiga fira ƙungiyoyin addinin musulunci ba a haɗawa da su saboda ba sa cikin ƙungiyoyin addinin musulunci bisa ittifaqi na malaman wannan zamanin yan duruz ba musulmai ba ne kafirai ne mushrikai ne ba su yarda da Allah ba saboda wannan shi da sifar Allah su to kaga ba wani abin da ya kawo wannan har suka kai ga faɗi irin wannan magana a ce wai aliyu Allah ya shiga cikin shi saboda haka aliyu shine Allah ba ce wancan abin da suka kirkiro na ilimi wanda ba Qur'ani ya ba su ba hadisi ne ya ba su ba idan ka dubi Qur'ani da hadisi abin da zaka tabbatar a ciki shine ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa Allah mu da jirgi ya daidaita ne bisa al-arshi Allah bai haɗe da bayinsa ba Allah ne ya faɗa yake ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa yace kuma kuma stawa 'ala al-arshi a gurare shi da cikin al-Qur'ani inda zaka tambaye mutum ka ce masa wannan maganar da kake faɗi na cewa Allah yana ko ina a ina ka same shi kawo aya ɗaya inda Allah ya ce Allah yana ko ina ko hadisi ɗaya inda Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana ko ina babu shi Allah yana ko ina babu aya babu hadisi sai dai mutum ya kawo maka wani abu da zai ce to wannan ya nuna Allah yana ko'ina amma nassi karara cewa Allah yana ko'ina babu amma ahlus sunna wal jama'a in ka tambaye shi ina Allah yake zai ce maka Allah yana sama menene dalilin ka a amintum man fis sama'i an yaqtifa bikum al ardu fa idha hiya tamur am amintum man fis sama'i an yaqtifa bikum an yursila alaykum hasiba fa ta'lamuna kayfa nadir zai kawo maka dalilai cewa Allah ya ce yana sama zai kawo maka hadisi na Muawiya bin Hakam Sulami cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye baiwa an aina Allah tace fis samai yace mata man ana tace anta rasulullah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Muawiya a'tifha fa innaha mu'mina ka yan da ta mu'mina ce shi ahlus sunna ne kawo ma wannan a matsayin Allah yana sama dalili ne karara fis sama kuma Allah ya tabbatar ma wannan baiwa cewa tana da imani saboda ta ce Allah yana sama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne to amma mutum ya kawo cewa Allah yana ko ina ba dan komai bane akwai abin da yake son ya tabbatar sai ya tabbatar da Allah yana ko ina ne zai iya tabbatar da wancan aqida ta ne al-hulul idan aka ce Allah madaukakin sarki ya daidaita bisa al-arshin sa ba'inun min khalqihi halittunsa ba sa cikin sa baya cikin halittunsa ta'ala Allah an zalika to babu yadda za a yi aqidar hulul ta tabbata ta riga ta wuri shi hakan nan suka yi amfani da ya ce abul wal ittihad da kuma al ittihad me ake nufi da al ittihad shi kuma shine mithlul qawli mithlul qawli hululiyya idan ka ce al ittihad shi ma kwatan kwatin maganar ahlul hululi ne illa annahum yaquluna anna rabbahum imtazaja bil makhluqi fa sawara shay'ain fi suratin wahida sai dai su bambancin su da al hululiyya shine su suna cewa ubangijin nasu ya cakuɗa ne da halittu fasoro sai aini sai suka zama abu guda fi suratin wahida a sura guda ka sukkari filmari kamar ka zuba siga a cikin ruwa kaga ai in ka zuba siga a cikin ruwa ka cakuɗa shi ka dan karkada shi to sun zama ɗaya za ka gani inda sigan yake amma kuma akwai siga cikin ruwa sun rike sun zama ɗaya su abin da suke cewa game da ubangijinsu kenan sun zama ɗaya kamar yadda za ka samu akwai mai ake ce masa wannan wara ko wara kenan ko a cikin a cikin a cikin kimdirmo ko ta kan samu kimdirmo ka samu ka fito da man shanu a cikinsa daga kimdirmo za ka samu man shanu idan ka dan za ka iya raba su amma kuma inda ba a raba su ba za ka kuma suna ɗaya ne to wai to haka ubangijinsu yake da halittu sun yi istihadi sun cakuɗa sun zama ɗaya la yanfasilani ba sa rabuwa yace wa hatani al-firqatani wa hatani al-firqatani wa'annan kungiyoyi guda biyu wanda ake cewa al-hululiyya wal ittihadiyya taqulani duk suna cewa wancan al-ibaratu al-mashhura wancan zancen nan da ya shahara cewa al-ilahu fi kulli makan Allahu fi kulli makan cewa Allah yana ko ina ɗan hululiyya da ittihadiyya to duk suna faɗin wannan haka ke ne idan ka ɗauki wannan bayani za ka fahimci bambancin da ke tsakanin alhululiya da al'istihadiyya shi ne cewa al'istihadiyya suna cewa da zaran sun haɗu ɗin nan haɗuwar nan nasu to ba sa iya rabuwa ba sa rabuwa su a gurinsu da Allah da halittunsa sun riga sun zama abu ɗaya ba sa rabuwa ya san billah to ko Allah ubangijin nasu ya tafuta yana cikin komai ko komai na cikin kaga wannan shine mataki na farko wajen tabbatar da cewa komai Allah ne to da yake sun tabbatar da wannan makansu sai aka samu wahdatul wujud kamar da yake cewa awil qawli bi wahdatil wujud na daga cikin abin da kai su ga wannan shine fadin cewa wahdatul wujud komai ma ɗaya ne komai duk wani abin da ka sani akwai shi to ɗaya ne fil haqiqa kenan duk da suna da surori daban-daban amma gabaki ɗayan su abu ɗaya ne shine ma da yake wahdatul wujud abin da ake nufi da wahdatul wujud haula yaqulun wa'annan su suna cewa anna kullu shay'in huwa ilahuhum bi nafsihi komai ma Allah ne masu wahdatul wujud komai abu ɗaya ne kun ga wa'ancan sun ce abubuwa biyu ne ɗaya ya shiga cikin ɗaya ko abun ya shiga cikin wani wasu suka ce za su iya rabuwa wasu suka ce ba sa rabuwa amma dai suna cikin juna to wa'annan su ba sa ma rabewa su ce wani ya shiga cikin wani su suna ganin wannan ma shirka ne wai ka ce akwai abubuwa biyu a asali da suka zama guda ɗaya ma shirka ne a gurin su hasali su a gurin su ko mai duk wani abin da akwai shi to ɗaya ne Allah shi ne halitta halitta shi ne Allah komai ɗaya ne wai wannan shi ne tauhidi ka kaɗe ta komai komai ya zama ɗaya to wannan shi ne tauhidi da zaran ka ce akwai Allah akwai halitta to ka yi shirka gurin masu wahadatul wujud wanda shi ne irin su dan anti da sauransu aqidun su kenan su kuma wahlatul wujud komai Allah ne Allah shine komai da ka babu bambanci wa ma narahu fa nahnu wa ma narahu malaike to da mu da wai abin da muke gani kullu dalika duk wa'annan abubuwan duk wani abin da ka gani tajalliyatun li rabbihim tajalli ne bayyana ne ga ubangiji na ubangijinsu idan ka ga misali wannan roban na ruwa to su a gurin su Ubangijinsu ne ya bayyana, ya ga daman bayyana ne da wannan sura. Wannan wayan da ake ɗaukan karatu da shi, ta jalli ne, haka Ubangijin nasu ya so ya bayyana. Ya bayyana ne a wannan sura, ya bayyana a wannan sura, ya bayyana a sura wancan da wancan da wancan da komai da komai da alade da komai har kashi ma idan an yi ta jalli ne a gurinsu. Saboda alwujudu suka ce, komai da komai ɗaya ne. Wal ajib, ya ce abin da yake abin mamaki annahum ma'a kufriyya tare da kafircin waɗannan mutanen masu cewa komai Allah ne duk da kafire ne su amma abun mamaki yukafiru da man yaqulu suna kafirta wanda ya ce misali annal khinzira masalan ghayrul ila cewa alade ba Allah bane sai ce kafiri ne inda mutum zai zai ce su alade ba Allah bane kaga ya bambance tsakanin da abubuwan da akwai su kenan su a gurin su komai ɗaya ne da zaran ka bambance wannan da wancan to mutum ya yi kafirci kenan shi yasa suke kiran addinin su addinin mahaukata addini ne na mahaukata babu wanda zai gane shi babu wanda zai fahimce shi zai mahaukaci kawo kuma duk wanda aka ce masa mahaukaci cikin shari'a ai an ɗauke masa shari'a dama da kuma mahaukaci shi dama kwata-kwata ba shari'a babu ma taklifi a kan addini da za a ce mutum ne hankali ba zai gane ba wannan ya zama ya zama fitina Allah ya kani yace wa qad nusiba ibn arabi ana dangana wa ibn arabi wani wani cikin malaman sufaye na farko muhyiddin ibn arabi ana dangana masa zancin cewa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa ma Allah illa rahibun fi kanisatin wannan magana mashhuriya ce magana ce ta kafirci yana cewa mal kalbu ai kare ba komai bane wal kinziru alade ma ba komai bane illa ilahu na face ubangijin su Allah su ne alade Allah su ne kare wa mallahu yake cewa shi Allah ma ba komai bane illa rahibun fi kanisatin face wani fasto ko kuma dai wani fada da ke cikin coci duka wayannan wasu a gurin su alloli ne قال أحمد بن صديق الغماري duba kafircin wannan zancen shine Ahmad bin Siddiq al-Gumari yake cewa walakina innahu qala innal kalba wal khinzir huwa Allah da za a ce Ibn Arabi din ya ce innal kalba lalle kare wal khinzira da alade huwa Allah ya rabbilla wai shine Allah la amkana an yakuna da qawlihi wajha kaji wani shi kuma wai shi zai tabbatar da wancan magana wai ko da cewa yayi ma wai da kare da alade Allah ne wada za a iya samun masa lakana la'amkana an ya kula da kawalihi wajha da zai yi a ce zancen nasa yana da wajihi da za a fahimce shi a ce gaskiya ne inda ahlul bana'i fi shuhudi a gurin masu ahlul fana'i wato akwai za su iya masa tawili su ba shi ci aiki wannan maganar gaskiya ne saboda su masu kalamu ne da haka kaga abin da malam yake faɗi a nan gurin wancan kashafi da ake da shi shine mutane suka yi ta amfani da shi suka yi ta amfani da shi suka yi ta amfani da shi har suka kai ga wannan zandakar da kafirci cewa akwai akwai karama akwai kashafi akwai ilhama mutum sai ya zo ya ce haddatani qalbi ar-rabbi zuciyata ta bani labari da ubangiji na kawai saboda wai akwai karama sai ce to baka yadda da karama bane zuciyata ce ta giya mini zance daga ubangiji na aga an bude kofar ne kenan kofar kafirci to dan me yasa Allah ya turo annabawa da manzanni in har mutum da ya zo na kawai ubangijin sai ya bashi labari daga zuciyarsa ta raya masa abin da Allah yake so to wannan ba wani abu ne ya kawo musu ba face qad ittasa al-kharqu fi hadha al-bab an samu baraka da yawa a wannan babin malai ta wa gairi dalika min usulul kufri zuwa ga wani sabanin wannan zuwa ga wasu abubuwa daban can min usulul kufri na tushen kafirci wal fusuq da fasikanci wal isyani da sabon Allah ka da'wal ibahati wa hilli mahzurat ash-shara'i da da'awar cewa komai ma halal ne komai ma halal ne da kuma halatta abubuwan da shari'a ta haramta mutum ya ce maka babu laifi ma za zai iya shan giya akwai su aka gan su yanzu wai mutum zai wai shi waliyi ne amma kuma mashayin giya ne shi a gurin shi babu laifi in ya sha giya saboda yana da wasu abubuwan da suka ɗauke masa in yi zina ma babu laifi su sun halatta mu kansu duk wani abin da shari'a ta haramta akwai su a wannan zamani ai akwai wani annasarawa shi ma namun ban san sunan shi ba shi ma haka yake cewa ko da an yi zina babu komai ko da an yi kaza babu komai to menene dan an yi zina wai su a gurin su ya zambila so da kare lalata shari'a ne ga baki daya wanda kuma ba ka samun wani a cikin wannan babin sai wanda ya zama sufi sufaye ne kaɗai za ka samu da irin wannan fitinar ba ka samun wani wanda ke da awar ahlus sunna wai ka zo ka same shi yana yana irin wannan zancen ko ba dan komai bane an buɗe kofar ne wanda suke da awon walittaka wanda suke da awon cewa su ne waliyai su ne kuma suka buɗe wannan kofar wanda zai tashi ya ce maka ai duk wani waliyi ko duk wani wanda ya kasance waliyi wai kafar zana kan kafadar sa har ranar tashin kiyama da irin zantuttukan da ma anzar Allah bi hannun sultan kuma ka samu mutane suna neman su ba su kariya su tabbatar da su da haka abu ne wanda yake na damuwa saboda irin waɗannan abubuwan wallahi sun fi har giya da sauki akan irin wannan akidu saboda akidu ne wanda suke lalata kwakwalwa suke bata ma mutum kwakwalwa su bata masa duniya da lahirar Allah mai cikin sarki ne ke roƙo ya kare mu yace wa adkhalu fi hadha at-tariq ashya'a kathira kuma suka shigar fi hadha at-tariq a cikin wannan tafarkin ashya'a kathira abubuwa da yawa laysat min ad-din fi shay wa in ba sa cikin addini وبعدها tashi daga cikin wayannan abubuwan da suka kirkire su suka shigo da su cikin addini zamu annahu yahsulu bihi tarqiqul qulub suna da'awar cewa idan mutum ya amfani da waɗannan abubuwan ko ya bi wannan tabarkin to zai sa zuciyarsa sai taushi zai tausasa masa zuciya kal gina'i wa raq kaman waka da rawa akwai waɗanda suke ganin ai waka ba laifi bane a zo a yi rawa a yi waka a dan yi tsalle-tsalle a yi rawa a motsa jiki wai hakan yana sa zuciya ta yi laushi abinda shari'a ta haramta amma su sai suka mai da shi wai shi ne zai sa mutum ya samu natsuwa a cikin zuciya duk wanda qur'ani ba su sa zuciyarsa ta yi laushi ba ai to ya samu matsala ke ya zama sai ta hanyar raye-raye da waka kamar da qur'ani ke cewa makana salatuhum inda albayt illa muka'an wa tasdiya wannan bayani ne game da kafirai jahiliya cewa ai sallar da suke yi ibadar su a Ka'aba ba komai bane illa muka'an wa tasbiya ba ce fito da safi kaga ashe kenan ba tafarkin mu bane ba tafarkin musulmai bane a ce mutum ya mai da waka da piano da kayan kiɗi wai ya mai da shi da shi zai bauta wa Allah subhanahu wataala ka duba irin waɗanda suka kawo wannan su daga farko sun kawo waƙen ne a matsayin waƙan da mutum zai zo na irin yana kada kan nan nashi yana haka yana haka yana haka wai zuciya sai ta zuciya sai ta rinka laushi tana tsoron Allah tana samun khushu'i tana samun tsoron Allah to amma kamar yadda abu al-Imam al-Barbahari yake faɗi ne babu bid'ar da za a kirkiro ta face sai ka same ta karama amma da zaran ka batta za ka zo ka same ta bimururin ayyam za ka zo ka ga abin ya fi karfin mutane tun ana yi wai ana irin waƙen nan a zo a yi waka a yi rawa a yi waka a yi rawa a yi tafi har ya koma ana amfani da piano an zo ana amfani da gita an zo ana amfani da duk wani waƙan duk wani alat tun da mabarar da ta ma suke amfani da shi su ma ana amfani da su abin ya zo koma ma kamar wasan yara ga mutane suna dikili suna suna tsalle suna birgima a ƙasa da duk da sunan addini ne kuma wai da haka za su samu natsuwa a cikin zakatansu sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su bi wannan tafarkin ba to kana khairan la sabaquna ilayhi inda wannan alheri ne a ce mutum ya tsalle ya birgima ya buga kansa a ƙasa to ai da wa'ancan da su za su fara yi wa ba'duha na daga cikin abin da suke kirkiro za a suna raya cewa annahu yuradu li yuradu li riyabatin nufusi abin da yasa ake yin su wai saboda a horar da rai riyabatin nufusi saboda a tarbiyantar da rai كعشق الصورة المحرمة ونظرها ونظرها كما يدى وسكي كلم الصور المحرمة duk wani abin da yake da jiki mai kyau jiki mai kyau ko sai su koma suna kallon abin haramun ne ba wani zai iya tsayawa ya ta kallon mace ya kura mata ido ya ta kallon ta amma wai shi a zuciyarsa wai na son ya horar da ranta ne akan ya iya kamewa zai kame kansa yana kun yi koya ma kansa kasa akwai masu irin wannan tunani sai su ce wai wajen tarbiyya wai ai in kana son kai tarbiyyar yaro sai ka cusa shi inda akwai barnan saboda ya taba da barnan saboda in kana kange shi a kodiyo shi bai samu ya ga barna to ran da zai samu barnan kuma shikenan sai ya fada cikin barna su kuma sai su rinka ingiza yara wai su je su ga barna a dan buɗa masa ya je wata da mata ya waye ya waye wai sai ɗan kwaɗan sa ana cewa a kada kai ma wannan kwata kwata shirme ne shirme ne shari'a ta sanya mana hudud wanda za a za a bari yaro ya je ya faɗa cikin sharri ba amma kuma za a yi ta kwaɗan sa a ce akwai sharri a wannan abin har ya samu zuciyan kansa da zai iya kamewa ya kuma hana kansa faɗawa cikin sharri to su wai sai su buɗe wannan kofar shi ne za ka kamar yadda ibn qayyim al-jawziy ya kawo a cikin igasa akwai wanda za ka ga suna kallon amran yaro idan ya bai ya fara gemu ba yaro ya dan taso amma bai gemu ba sai ka ga suna kallon sa wai su a tunanin su da hakan za su fahimci kyawun Allah subhanahu ta'ala hakan zai sa su fahimci kyawun Allah idan har makhluki ya zama da irin wannan kyau to yaya Allah subhanahu ta'ala sannan kuma yaya mutum zai kame kansa ibnu qayyim ce wannan abin da suka aikata ya jefa su cikin sharri mai yawa an samu waɗanda su kuma ɗan liwaki cikin su daga talbisul iblis cewa a mutum ya tarbiyantar ya horar da kansa da irin wannan tafarkin da ba na magabata ba wa ba'duha za'amu annahu li kasri nufusi wat tawadu wasu kuma sun kirkire su ne suna ganin cewa annahu li kasri nufus wai za su yi amfani da haka wajen wajen karya girman kansu والتواضع وكما لزمت التواضع كشورة في اللباس kamar yadda zaka samu wasu daga cikin su sun koma kaya iri ɗaya suke sawa duk inda ka ganshi zaka gane shi saboda shi kila zai yafa maka wani dan korin kyalle a wuya sai ta ratayawa duk inda yaje zaka same shi shi a matsayin dole ne shi shi shariki ne to shuhratul libas wa ghairi zalika da wasu wa'annan abubuwan mimma lam ta'ti bihi shari'a abubuwan da shari'a ba ta zo da su ba wa ba'duhu yasuddu an dhikrillah malai yace wasu da ma daga cikin su suna kore suna hana mutane suna kange mutane daga ambaton Allah wa anis salati daga yin sallah ma kal gina'i kaman waka wan nazari ila al muharrami da kallon abin da yake haram wa shabahu bi dalika alladhina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba suka kamanceceniya da waɗanda suka mai da addinin su abun wasa da wargi wanda su in ka je gurin ibadan su daga safe har dare in suka koma in suka shiga gurin ibadan su to sunin a waka kenan har su bari gurin su a gurin su ibadan su waka je gurin ibada a kiɗi a yi rawa a cashe ibada su kenan to wasu musulmai sai suka koma suna koyi suna kamanceceniya da irin wa'annan malaka fal ilmun nafi to amma abin da ake nufi da ilimi mai amfani a kaga yanzu duk waɗannan abubuwan mai malaka yake ko sai ya tabbatar mana ilimi ne mara amfani kuma wani abu da ka ga gaskiya ne amma an buɗa shi an wuce gona da iri sai zama su mara amfani shi ma malaka fal ilmun nafi amma abin da ake nufi da ilimi mai amfani min hadhihi al-ulumi kulliha cikin wayannan ilmomin gabaki ɗaya da aka yi ta kawowa ضبط نصوص الكتاب والسنة شيء متين يتبت الديا يا نفس الكتاب الله ده من الله صلى الله عليه حديث من الله يجي فتبت الديا يا نفس قرآني يا يا نفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم كحد شيء يد يزو وفهم معانيها كفهمت معانون والتقيد في ذلك بالمعفور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث sannan idan ka tabbatar ka kiyaye Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ka kayyade kanka bil ma'thuri an sahaba da abinda da abinda aka ruwaito daga sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in da wanda suka biyo bayan su wa tabi'ihim da wanda suka biyo bayan su fi ma'ani al-Qur'ani wal hadith wajen fassara ma'anonin al-Qur'ani da hadisi saboda wani za ka same shi ya yi riko da alkur'ani ya yi riko da hadisi amma duk da haka ya ɓace saboda mai saboda bai ba kan shi abinda zai zama kamar antivirus ba abinda zai masa lamunin fahimtar muradin Allah da na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine fahimtar sahabbai za ka ga mutum wani lokaci ya ce ai ga nasan alkur'ani ga hadisi na ya tabbatar da abu to amma bai fahimce shi yadda sahabban manzo Allah suka fahimce shi ba riko da alkur'ani da sunna kadai bai wadatarwa har sai mutum ya fahimce shi yadda almajiran farko na manzo sallallahu alaihi wasallam suka fahimce shi ɗaliban nan na farko da manzo Allah ya karantar da su fahimtar su shike ma mutum lamuni kada ya bace duk da ya riko da qur'ani da hadisi idan kun dubi fitinannu a duniya a yau an za ka same su suna kawo ayan qur'ani su kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci amma duk da haka mabarnata ne duniya ta ce da mabarnata ne mutum zai kawo musulmi ya riko da shi ya karanta ayan qur'ani ya yanke masa kai ayan qur'ani ya karanta zai karanto hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma inda za ka kama shi ka dora shi akan yaya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi mu'amala da wannan ayar da wannan hadisin da za ka gane to ya karkace ya bace saboda haka riko da idan ana cewa kira zuwa ga alkur'ani da hadisin annabi sallallahu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam dole ne a rinka kayyade shi da bisa fahimtar magabata na kwai sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba haka mutum zai kafa hujja da qur'ani kuma ya bada mutane mutum zai iya kafa hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bada mutane saboda wani lokaci yana da ma'anoni zai iya dokan wannan ma'anar da wancan ma'anar amma idan mutum ya fahimce shi a yadda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka fahimce shi to sai nuna lafiya sai ka samu bidiyoyin da ake aikatawa yawanci za su rabu idan mutum ya zo ya ce shi wani abin da zai yi misali yadda mutane suke fidda idan mutum ya mutu a zo a yi addu'ar kwana uku ko kwana bakwai ko na arba'in ko na shekara ɗaya ko na waye za ka ga mutum zai iya kawo ma ayan qur'ani na cewa ai addu'a za a yi ko ya kawo maka hadisi ai annabi ya ce ai addu'a ga amma inda za ka tambaye shi ina sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka aikata shi to nan ne zaka ga ya kasa kawowa to wannan shine ke zama bambanci tsakanin wanda ke koyi hakikanin koyi da umarnin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam da wanda ya zama to bibin son zuciyarsa da haka shine mutum ya zama to yana bibiyan ma'anoni da suka zo daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da tabi'ihim وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال na daga cikin ilimi mai amfani shi ne mutum ya koma yana bibiyan abin da ya zo daga gare su min al-kalami na maganganu fi masail halal wal haram a matsalolin da suke da alaka da halal da haram ka san me Allah ya halatta maka me Allah ya haramta maka wa zuhud me zai sa ka kaurace wa duniya ka guje wa duniya war raqa'iq menene ababen da za su kautata maka zuciya wal ma'arif me zai sa ka san Allah subhanahu wa ta'ala wa gairi zalika da wasu wannan wannan shine ilimi mai amfani ilimin da zai sa zuciyarka sai taushi ka ji kana kaunar Allah subhanahu wataala ilimin da zai sa ka ka kaurace wa duniya ka ga duniyar ba komai bace ba ka zakalkale ba wajen neman duniya ta kowace hanya ilimin da zai sa ka san wane ne Allah wane ne ubangijinka ya sifofin ubangijinka wannan shine mai ilimi mai amfani yace wal ijtihadu ala tamyiz sahihi min saqimihi awwalan sannan ilimin da zai sa mutum ya iya ijtihadi yayin kokari wajen tantance ilimin hadisin da yake sahihi da wanda yake da'if ثم الاجتهاد على الوقوف fi ma'ani sannan mutum ya yi ƙoƙari wajen fahimtar ma'anoninsa wa tafahumihi saniya idan ka gane ma'anarsa sannan ka san menene fiqhun da ke cikinsa wa fi dhalika kifayatun liman aqal bane yace inda zaka soki waɗannan ilimomin to wannan fa ya wadatar ga mai hankali ba sai ka koma kana bibiyan wasu ilimin da za su cutar da kai ba su lalata maka akida su bata maka rayuwa ilimin da zai saka ka fahimci dokokin Allah halal haram ilimin da zai sa ba ka neman duniya ko ta hanyar haramun ilimin da zai sa ka san waye ubangijinka kidalika kifayatun liman aqal akwai wadatuwa ga wanda akwai kifaya akwai abin da zai wadatar liman aqal ga wanda yayi hankali wa shughulun kuma akwai ba shughul akwai abin da zai shagaltar da mutum liman bil ilmi nafi'i unya wa shtagal zai shagalantar da duk wani wanda ke ba ma ilimi mai amfani mahimmanci yake kula da ilimi mai amfani idan ka kula da wanda zaka ga baka da ma lokacin neman wani ilimi saboda yau shi ka gama da wa'annan wa man waqafa ala hada wa akhlasa al-qasd fihi li wajhi Allah azza wa jalla wala yace duk wanda ya tsaya akan wannan wa akhlasa al-qasd ya tsarkaka zuciyarsa li wajhi Allah azza wa jalla ya tsarkaka zuciyarsa yayi saboda Allah wa ta'ala alayhi kuma ya nemi taimakon Allah akan wannan ilimin a Adam to Allah madaukakin sarki sai ya taimake shi wa hadahu Allah ya shiryar da shi wa faqahu Allah ya datar da shi wa saddadahu ya bashi dace wa fahamahu kuma ya bashi fahimta wa alhamahu ya kuma buda masa ilimi ka duba wa'annan sharuɗin da malai ya kawo wato idan zaka nemi ilimi mai amfani ka zama to kana da ikhlasun niyya kana nema ne dan Allah kada ka je ka nemi ilimi saboda wani wata manufa saboda a kanka ko ku gungi mutane ko ka ce kai ma kana neman ilimi a ka yi shi don Allah sannan lokacin da kake neman ilimin ka nemi taimakon Allah ka nemi taimakon Allah saboda kan komai har wajen ambatan Allah subhanahu ta'ala ana son ka nemi Allah ya taimake ka akan ambatansa duba annabi sallallahu alaihi wasallam in ya yi da sallah ya gaba sallah ya sallama sai ce Allahumma a'inni ala dhikrika ya Allah ka taimake ni akan ambatanka akan tunawa da kai saboda wallahi idan Allah ya sa bawa ya manta da shi to Allah na neman sa ne da wahala Allah na sanya wahala ne duk wanda Allah ke son ya taimake shi ya sauƙaƙa masa lamarin sa to Allah zai sa shi ya rinka tunawa da Allah amma duk sanda mutum ke cikin wani yanayi sai ya manta da Allah ka to wallahi zai sha wahala zai sha wahala shi yasa mutum ya roki Allah Allah ya tuna har lokacin da mutum ke da bukatuwa ma mutum ya roki Allah ya sa ya rinka tunawa da Allah to wannan ba karamin dace bane akwai wanda sai ya gama wahala ya gama wahala ya galabaita sai ya tuna da Allah sannan ya kirayi Allah Allah ya taimake shi ya gama wahala amma idan Allah na neman bawa da sauki tun farkon lamari zai tuna masa akwai wata rana wallahi ranar na zo ka zan duniyar nan tari ne ya dame ni a ranar na rasa yadda zan yi da kaina sai na rinka shan magunguna in doki habbatu sada in sha in doki na'ana in sha in doki wannan in sha amma wallahi duk abin da na sha yadda ka san mutum na zuba fetur a cikin wuta na gina wallahi ranar na yi in aka ce mutum ya mutu da irin wannan zai iya mutuwa saboda irin azabin da na samu da na ga abin ya fara kamar zai hau min kai na je na ɗauki madara kamar zan sha madara sai wani abu ya ce in ka sha madarar nan kuma ya ƙaru kuma fa wallahi al'azim Allah sai ya abin sai ya zo min zuciya na je to ka ambaci Allah mana ka ambaci Allah mana a cikin zuciyata sai na zauna nan nutsu na yi istihdari sai na ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel حسبنا الله ونعم الوكيل والله سوء والله العظيم يد كسن انا zare min ciwon nan da zafin nan daga daga wannan to wallahi ranar da na ƙara samun fikihu da yaqini akan wannan cewa idan Allah na son bawa idan Allah ya nufi bawa da wahala zai manta da Allah ba zai tuna ba sai ya gama wahalan zai dawo ya tuna sannan Allah ya kawo mai sauki to kullum mutum ya zama mai roƙon Allah cewa ya Allah ka bani ikon tunawa da kai addu'a nan da annabi ke yi kenan sallallahu alaihi wasallam Allahumma a'inni ala dhikrik saboda duk mai tunawa da Allah baya wahala duk mai ambatan Allah Allah baya barin shi yace Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik to shine malam ke faɗi a nan gurin idan mutum ya nemi isti'ana da Allah subhanahu ta'ala to Allah sai ya dace da shi ya ba shi tawfiki ya ba shi tadadi ya ba shi fahimta kuma ya ba shi ilhama sai rinka gane abubuwan da wasu ba sa ganewa wa irin to a wannan lokacin ne yusmiru lahu hadha al-ilm thamaratahu al-khassata bihi ilimin nan da yake nema sai ya bashi amfanin da ilimi mai amfani yake bayarwa ai ilimi mai amfani yakan ba da wata samara wato yana da ya'ya yana da amfanin da yake bayarwa idan mutum ya zamanto ya nemi ilimin saboda Allah subhanahu ta'ala ya kuma nemi taimakon Allah a ciki to hina idin yusmiru hadha al-ilmu a wancan lokacin ne wannan ilimin sai ya bashi samaratahu ya'yan ya'yan ilimin al-khassata bihi wanda suke banta da ilimi mai amfani wa hiya khashiyatullah ilimin da ke sa mutum ya ji tsoron Allah ke ilimi mai sa mutum ya tsoraci Allah dama daga farko can na daga cikin abin da muka ce shine ilimi mai amfani shine ilimin da ke sa mutum ya ji tsoron Allah duk wani ilimin da zai sa mutum baya jin tsoron Allah ko da kuwa duk yawan ilimin nan ba mai amfani bane amma ilimi da zai sa mutum ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah to wannan shine ilimi kuma ga yadda ake samu kama qala Allah azza wa jalla kuma yadda Allah yace inna yakhsha Allah min ibadihi al'ulama sani ne kaɗai masu tsoron Allah cikin bayansa su ne malamai su ne ma'abota ilimi shi ne ibn masudi yake cewa da wasu sa kafa da khashiyatin lahi ilma tsoron Allah ya isa mutum ilimi kafa bi khashiyatin lahi ilma tsoron Allah ya ishi mutum ilimi inda mutum yana da tsoron Allah to yana da ilimi wa kafa bil iktirari billahi jahala amma duk wanda ya zama to yana rukuwa da Allah to wannan ya ruɗuwa da Allah ya ishi mutum jahi wato mutum ya ga kamar iliminsa ya isa kai shi ga cewa ya kai wani matsayi da yake ganin kansa to wannan ya ishe shi jahilci wa qala ba'd salaf wasu daga cikin magabata suna cewa laysa al-ilmu bi kasratir riwaya ilimi fa ba wai shine yawan riwaya ba ya zama to ka haddace kaza ka haddace kaza ka kiyaye kaza kana kawo mu ilimi rattattattattatt ba shine ba shine ilimi ba walakin al-ilm al-khashya abin da ake nufi da ilimi shine tsoron Allah wa qala ba'dhum wasu suna cewa man khashiya Allah fa huwa alim duk wanda ya tsoraci Allah masani wa man asahu fa huwa jahil duk wanda ya saba wa Allah to jahili wanda yake yayi dokokin Allah shi ya san Allah wanda ya ji tsoron Allah to ma'arifi ne ya san Allah amma duk ilimin mutum ya zama to yana saba wa Allah to jahili ne bai san Allah ba saboda idan mutum ya san girman Allah ya halatto da girman Allah su an ba zai saba masa a lokacin da mai sako ke sako to jahili ne ya manta ne ya manta da girman Allah mutum baya kawo girman Allah da ilimin Allah da ganin Allah da jin Allah a san da yake sako ya saba wa Allah sai mutum ya gafala shi dan yake sa mutum ya gafala ne ya manta da girman Allah sai ya fada cikin sako amma idan mutum ya zama so ko da yaushe yana cikin halartu da girman Allah subhanahu wa ta'ala to baya saba masa wa kalamuhum fi hadha al-ma'na kathirun jiddan maganganun da malamai suka faɗi a wannan yana da yawa yana da yawa yace wa sababu wa sababu dalika anna hadha al-ilm ba sani ba zan iya karanci ko dai sai dai mu tsaya nan mu karanto sabubban ce wa sababu dalika abinda ke jawo haka anna hadha al-ilm an-nafi' shine cewa wannan ilimin mai amfani fa yadullu ala amrayn abinda yasa malamin ke cewa ilimi shine tsoron Allah ko tsoron Allah shine ilimi ilimi mai amfani ko shine wanda ke sa tsoron Allah duk wani ilimin da zaka yi dan ka karanci alqur'ani ka karanci hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam riban da zaka samu shine ka tsoraci Allah ma duk abin da mutum zai karanta ya sa shi sako to wannan ba mai amfani bane yace dalili ko shine ala anna aya ne wa sababu dalika anna hadha al-ilm an-nafi yadullu ala amri wannan ilmin ne amfani yana nuni ne kan abubuwa guda biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin su ala ma'rifatillah ilmi mai amfani yakan sa mutum ya san Allah wa ma yastahiquhu min al-asma' al-husna yakan sa mutum ya san me Allah ya cancanta na sunaye mafi kyawu wasifatul ula da kuma sifofi madaukaka idan mutum ya san idan mutum na da ilimi mai amfani to zaka ga ya san Allah ya san sunayen Allah ya san menene sifar da ta dace da Allah ya san ganin Allah ya san da jin Allah ya san da kudarar Allah subhanahu wataala ko da mutum bai san komai ba amma ya san Allah alimun ne Allah shine al-alim wannan sifar kadai idan mutum ya fahimce ta ya ishe shi cewa Allah ya san komai abinda kake yi a koye da abinda kake yi a bayyane Allah ya san shi inda mutum zai amfani da wannan kadai ya ishe shi wal af'alil bahira zai sa mutum ya san irin ayyukan da Allah yake yi na hikimomi wanda mutum ba zai iya riskan su ba ga baki daya wa zalika yastalzimu ijlalahu idan ko mutum ya san Allah da waɗannan sunayen nasa da sifofin nan nasa da ayyukan nan nasa to dole ne ya girmama Allah wa izamahu zai girmama Allah wa khashiyatahu kuma zai tsoraci Allah wa mahabatahu kuma ya ji ya samu farjini wa mahabbatahu kuma zai so Allah ya kaunace shi wa raja'ahu ya fatan haduwa da Allah wa tawakkula alaihi kuma zai zai dogara ga Allah wa rida bi qada'ihi zai kuma yarda da kaddararsa wa sabra ala bala'ihi dan Allah ya jirace shi kuma zai hakuri idan mutum ya san sifofin Allah idan mutum ya gane Allah ya maɗaukin sarki yana da hikimomi cewa a sa'an su hibbu shi'an wa sharrun lakum wa a sa'an takrahu shi'an wa huwa khairun lakum wa a sa'an su hibbu shi'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun idan mutum ya san wannan kadai to za ka ga duk wani bala'in da Allah maɗaukin sarki ya jarabce shi da shi zai ya haƙuri duk wani abin da Allah ya yi masa zai yarda da ƙaddarar Allah saboda ya san Allah maɗaukin sarki ayyukansa cike suke da hikima wani abin zai faru mutum bai ji daɗinsa ba amma idan ya yarda da cewa kai Allah fa yana da hikimomi sai ya gode wa Allah abin nan da ya faru da shi sai ya gode wa Allah a kansa kwanan nan akwai wanda naje ta akwai da naje shekaran cikin satin nan ne ina gani na hau keke na fit ne sai naji wani yana waya yana cewa an sace masa waya sai yana tunita cewa wanda ya sace wayan shi ya kira shi amma ne muka yace masa ga inda zai je dauki wayansa da ya giya masa sai kawai ya kyale shi wato bai mira masa wayarsa ba sai yake ta damuwa ni kuma da naji wannan zancen sai na ce da wannan bawan Allah kila da za a buɗa masa hikimar da ke cikin rashin dawo da wayan gare shi da zai koma yana gode wa Allah sai yayi sadaka ma ya rinka godiya yana azumi ina gode wa Allah Allah na gode ma da da ba da mun da wannan wayan ba me yasa ne wannan magana saboda sati ɗaya ka ba gabanin nan akwai kuma wanda na je neman ta'aziyya rasuwa ne aka yi shi ba wa Allah da ya rasu yana dawowa daga wurin aikinsa sai ya tsaya inda zai siya kawaki kamar kursu kenan wayarsa sai ta faɗi a gurin sai ya koma ya sai wanda sai ya koma gida sai ya lalibi waya bai samu waya ba sai ya kira mai san da kankana da sauransu sai ya ɗauki waya ya ce ai wayanka ne ga sanan ta faɗi a nan gurin sai ce alhamdulillah zan zo yanzu in karɓi waya ya fata gida ya baro gida ya dawo ya anshi wayan ya koma zai koma gida a hanyar ne ya hatsari kan express nan tirela ta suka yi hatsari da tirela ya mutu an kai shi asibiti ya mutu an nuna mu wayarsa wayan nan da ya je karba an nuna ma aka ce ka wayan da ya je karba nan amma shi ya bar duniya inda an nuna masa cewa wannan wayan kai asarar wayar ko kai asarar ranka zai koma yana godiya ya ce ya Allah na gode maka da ka sa wayar nan ta faɗi ba koma ba na gode maka da ka sa na samu wayar nan ba amma gashi an samu wayar amma kuma an rasa ransa to duk sanda mutum ya zama to wani abu ya same shi idan ya san hikimar Allah subhanahu wataala yarda ala qada'ihi wa qadarihi ba hakuri kawai zai yi ba zai yarda yarda zai gode wa Allah cewa Allah na gode maka kamar yadda al'arifuna suke yi saboda sun sa akwai hikima cikin kaddarar Allah da ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala to babu abin da zai sa mutum ya fahimci haka face ya gane sifofin Allah ayyukan Allah da sunayen Allah da kuma sifofin da suke tare da wancan sunaye to wannan shine ilimi mai amfani za ka ga mutum ya koma musulmi na gaskiya ba a baka ba wanda muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya samu dace wannan abu na farko kenan ban sani me yana ji zamu tsaya sai mu tashi wal amru tsani in yaso zamu yi dukan karatu daga wa sababu zalika anna hadha al-ilm an-nafi yadullu ala amrayn idan muka zo insha Allah sallallahu alaihi wa sallam baraka ala muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام نعم من دماغ الزور ko ya gudun duniya zuwa gudun duniya haka dai kuje jin malamai suke fassara shi ba ma'anarsa shine mutum ya kaurace wa duniya ba gabaki daya amma ya zamanto akhdul halal wa tarkul haram duk abin da yake halal ne zai amfani da shi abin da yake haram kuma ba zai aikata ba shine zuhud da mutum ya bar abin da yake zai iya cutar da shi a lahira ko kuma ya zama to cewa abin nan ba shi da amfani da zai mai a lahira sai ya bashi shi ne ake cewa zuhudu Allah ya samu dace ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا ارحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين انزل برحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.